الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور مدبر الأمور جابر المكسور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وعزم هذا الشهر حيث جعله فاتحا لشهور الحج المبرور أحمده سبحانه وتعالى على كل مقدور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائلها من ظلمات القبور واشهد ان سيدنا ونبينا محمد ونبينا محمد عبده ورسوله الذي اقام منار الاسلام بعد الدسور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البأس والنشور وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اشكروا الله فالرابه من شكره واشغلوا ألسنتكم بذكره فالسعيد من ذكره واقصدوه في طلب الحوائج هو كريم لا يخيب من قصده وعزموه فإنه رحيم لا يؤذب بالنار من أزمه واتقوا يوما يؤخذ فيه بالنواسي والأقدام ولا تقولوا ذهب شهر الله الحرام فتستهلوا فعل الحرام فإنه يكره من أساه في أي شهر في أي شهر كان ويحب أن يطاع في كل وقت وزمان واستقبلوا هذا الشهر بما يرضي الملك الخلاق وتقربوا إليه بالصدقات والإنفاق واعلموا أنه قد أما الفناء وما إلى البقاء سبيل وتم القضاء فلا تغيير فيه ولا تبديل وتم بحر الموت فهار فيه الدليل ولو نجا منه شريف أو أسير أو صاحب قدر ووجه جميل لكان أول ناج منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التنزيل عليه صلوات الله وسلامه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله بار النسم وخالق اللوح والقلم الحليم الذي فرى الحج إلى بيته المحرم فطوبى لمن شاهد ذلك الحرم أحمده سبحانه على ما أعطى وتكرم أيها الناس اعلموا أنكم مخاطبون بما فرض فباروا قبل الوفاة ومجاوزون على القليل والكثير من الحسنات والسيئات ومعاقبون على الحرام من اللذات والشهوات ومن أنفق على الحج درهما وكما أنفق ألف درهم فالهج أحد قواعد الإسلام وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا أو راهلة توصله إلى بيت الله الحرام ولم يهج أوجب على تركه في نار جهنم فيا سعادة من أنفق على الهج من المال من المال الحلال لأن الله لا يقبل حجا من مال حرام واذروا الجيبة والنميمة والزنا والكذب والأفعال الذميمة ووجروا الكبير وارحموا الصغير واتقوا الله الملك القدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ورضي الله عن السادات النجباء أبي بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وسائر أصحابه وأهل بيته أجمعين وغفر الله لنا ولكم godiya ta tabbata ga Allah mai haƙuri mai gafara mai son bayansa mai gode musu wanda ya shirya al'amura yadda yake so wanda yake ɗora wanda ya kare wanda ya halicci sammai da ƙasai ya samar da haske ya samar da dufanni ya girmama wannan wata lokacin da ya sanya shi ɗaya daga cikin watannin hajji wanda yake karɓaɓɓe ina yaba masa tsarkiya tabbata gare shi ya ɗaukaka akan dukkan wani abin da ake ganin ana da ikonsa na shaida babu wani ubangiji sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya shaidan da mai faɗinta takan tserar da shi daga dufannin kaburbura na shaida cewa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne wanda Allah ya tsayar da hasumiyoyin musulunci da shi bayan ta riga ta rubta tsofi salatin Allah da amincinsa tabbata gare shi da danginsa da sahabbansa salati da aminci madawwama masu lizimtan juna har zuwa ranar tashin alkiyama kuma ya amintar da su aminci mai yawa ya kun mutane godewa Allah wanda ya ci riba shi ne wanda ya gode masa ku shagaltar da harsunanku da ambatansa wanda Allah ya masa arzikin lahira shi ne wanda yake ambatansa ku doshe shi da neman biyan bukatunku shi mai karimci ne baya taɓar da wanda ya doshe shi da bukata ku girmama shi shi mai jin kai ne baya azabtar da wanda ya girmama shi da wuta ku kiyaye wani yini wanda a wannan yinin za a kama kokon kan mutum da kafansa a ɗaure wuri ɗaya a jefa shi a wuta allah ya tsare mu kada ku rinka cewa watanni masu alfarma sun shuɗe ku rinka halatta wa kanku aikata haram shi Allah subhanahu wata'ala yana ƙin wanda ya saba masa a kowane wata ne ma kuma yana son wanda ya bi shi a kowane lokaci ne ko a kowane zamani ne ku doshi wannan wata da yake zuwa da abin da zai yardar da Allah wanda shine mahalicci ku nemi kusanta ga Allah da yawan sadakoki da ciyarwa ku sani cewa karewa ya riga ya tabbata babu sauran dawoma a duniya hukuncin allah ya riga ya tabbata ba mai canja shi kogin mutuwa ya kusan cika saura kaɗan har wanda yake mai shiryarwa ya ɗemauce a cikinsa da akwai wanda yake tsira daga kogin mutuwa don saboda ɗaukakansa ko asalinsa ko saboda darajansa ko kyawun fuskansa da farkon wanda ya tsere mata shine shugaban mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda allah ya saukarwa alkur'ani godiya ta tabbata ga allah wanda ya ƙage halitta ya halicci allo da alƙalami mai haƙuri wanda ya farlanta hajji zuwa gidan ɗakinsa wanda yake mai alfarma farin ciki ya tabbata ga wanda ya halarci wannan ɗaki ya halarci wannan masallaci na Allah da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yaba masa tsarki ya tabbata gare shi bisa dukkan abin da ya bayar da abin da ya karrama mu da shi wanda ba mu cancanta ba a don halin mu sai dan falalan Allah kawai da rahamansa shi yasa yake mana baiwa ya kun mutane ku sani Allah ya yi zance da mu da abin da ya farlanta mu yi gaggawa zuwa ga cika abin da ya farlanta mana din nan tun kafin lokaci ya kubuce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan kana da wadata fa ba matabbaciya bace kai kokari ka amfana da wannan wadata naka kafin rashi ya zo kana da lafiya ba mai tabbata bane kai kokari ka yi amfani da lafiyanka kafin rashin lafiya ya zo ya hana ka tafiya idan kana da kuruciya ba mai tabbata ba ce ka yi ƙoƙari ka yi amfani da kuruciyanka tun kafin tsufa ya zo watakila ba za ka samu hali ku sani allah zai saka mana bisa abin da duk muka aikata ko ɗan ƙanƙani ne ko mai yawa ne daga cikin kyawawan ayyuka ko kuma mukai muna za a azabta wanda ya laifi bisa abin da ya aikata na haram na jin daɗin duniya da sha'awoyi wanda ya kashe dukiyansa don neman yardan Allah wannan shine wanda ya ci riba ku kashe dukiyanku bisa zuwa aikin haji wanda duk ya kashe dirhami ɗaya Allah zai saka masa dirhami dubu a madadinsa ya ishe mu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa haji da umra suna kore abubuwa biyu suna kore daudan zunubi suna kuma kore talauci ashe haji baya sa talauci sai dai ya sa wadata wanda ya mallaki ku sani shi haji ɗaya ne fa daga cikin ƙa'idodin musulunci wanda ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya mallaki guzuri ya mallaki abun hawa da zai kai shi ɗakin Allah mai alfarma kuma bai je yayi haji ba to lallai Allah zai azabtar da shi bisa barinsa da wutan da wutan jahannam a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ya damu in ya so ya mutu ba yahude ko ya mutu ba nasari abinsa Allah ya tsare mu ya arzikin wanda ya faddabar da dukiyansa bisa hajjantan ɗakin Allah daga dukiyansa ta halaka in Allah baya karban haji daga dukiyar haram ku nisanci giba rada da annamimanci da zina da ƙarya da munanan ayyuka ababen zargi ƙananunmu su rinka girmama manyanmu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma manyanmu su rinka jin tausayin ƙananunmu da ji tsoron Allah wanda yake sarki wanda yake mai iko mu yi salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa shugabanninmu zaɓaɓɓu kamar sayyidina abubakar siddiq da umar faruk da usman zinnurain da abin abul hasanain da sauran sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam mu girmama su mu darajanta su dukkan bayan allah zaɓaɓɓun waliyan allah da mutanen gidan manzon allah ga baki ɗayansu allah mana gafara ni duk a kira da za mu yi wanda ya ga dama ya je ya aiki da shi wanda ya ƙi ruwansa shi dai Allah shi ne mahalici shi ne kuma ya farlanta haji ya kuma ɗora dukkan musulmi halartan wannan ɗaki kuma yana ganin ka idan ka yi wani dalili da ka tauye haƙƙin bayan Allah ta hana su samun daman su halarci wannan ɗaki ta hanyar tsadanta musu kuɗin zuwa wurin to ya san kai ne ka tsare su wannan kuma tsakaninka da shi shi zai maka hisabi jayayya ta yi yawa tsakanin waɗanda suka yi bincike waɗanda suke cewa gaskiya inda a ce tsakani da Allah hukumomin alhazai na tarayyar Najeriya sun yi wa 'yan Najeriya adalci to da hajjin nan ba zai wuce dubu ɗari tara bayan zuwa ana cin a rage dubu hamsin to me dubu hamsin za ta yi mana me dubu hamsin ta rage bincike ya nuna an rubuta an yi details an fitar da ko ba mu ba makafi ba ne ba jahilai ba ne kowa ya san nawa ake biya na jirgi nawa ake biyan biza nawa ne masaukai nawa ne ɗawainiya duk da fa gwamnati ba ta yi mana abu kyauta duk abin da take yi da kuɗin alhaji take masa ba wani kuɗi take ɗiba ta ƙara masa ba da kuɗinsa take masa amma a haka kuma an tsadanta kuɗin ana cin riba a kansa to gashi nan kun yi kiran kun yi kiran a zo a je a biya har yanzu ina jin a Bauchi State ba na tsammanin an biya 1 over 3 ba na tsammani in ma an biya to da kaɗan ne don ina jin an ce kusan dubu talatin ne aka bamu ne amma kusan wanda suka biya kwata-kwata ma ina jin da kaɗan suka wuce dubu goma in sun wuce to duk wanda ya tsare mutane ga barin ɗakin Allah ya sani ba da kowa yake faɗa ba da Allah yake faɗa tunanin ma da wasu ke shine cewa wayanda aka naɗa a matsayin jagororin aikin hajin na Najeriya su suke wannan shirye-shiryen su kuma wanda suka naɗa su shugabannin ƙasa sun kasa cewa me kuke ciki wannan magana da ake yi meye gaskiyanta su zo su bincika tara waɗanda suka san gaskiyan su tara da su me yasa abin yayi tsada ya kai haka wanda haka mutane su ji tsoron Allah su daina yaƙi da Allah wallahi duk abin da ka tara duk abin da ka tara ta wannan hanya wallahi ba za ka yi albarka ba ba zai maka albarka ba kuma ba za ka ji daɗinsa ba ka yi ƙoƙari ka ji daɗin halal shi halal ya yana da sauƙi kuma yana da daɗi in ka same shi za ka ci shi hankalinka a kwance kuma za ka samu ƙarin lafiya da ƙarin albarka amma haram ban da wahalar da kai ba abin da zai yi ka tara ne ka yi ta wahala da shi ya yi yawa ya wuce cinka kuma kai ba za ka samu kwanciyar hankali ba kuma ba albarka kuma ba yaban jama'a saboda haka mutane su tsaya kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta musu balle ma kuma su ci kuɗi wanda yake na tauye wa musulmi haƙƙin zuwa ɗakin Allah wannan abu ne wanda yake mai bala'i mai bala'in wato sharri kuma da yawa mun sani mun sani da yawa wanda suka kankame waɗannan hukumomi na alhazai mafi yawancinsu wanda suke shekara da shekaru da su ake yin mafi yawancinsu ba adilai ba ne ban ce duka ba mafi yawancinsu ba adilai ba ne in ka je ka ji yadda suke kama ɗakuna da yadda suke zuba wa alhazai kuɗin sai ka yi mamaki hadaya ne ma da aka ce mutum ya samu hanyar hutu a yi masa kundeji ba da da aka ta yi akan hadaya wannan kan kowa ya ji ko ba haka ba abinda za ka biya 'yan riyaloli kaɗan sai ka ji an tsuga ma kuɗin da a najeriya sai ka sai saniya can kuma a ji a sai wani ɗan dukurkurin rago kuma duk waɗanda suke faɗin wannan waɗanda suke wannan aikin wai a ciki kuma an zaɓi wai waɗanda suka san addini wai ma wai ustazai ne masana addini to Allah na nan kuma yana ganin kowa kuma zai masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.